أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama dawowa karatu bayan dogon lokaci tun kahin azumi zuwa yanzu bayan azumi insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya inda yau muna 22 ga watan abril shekara ta 2025 wanda ya daidai da 20 ga watan shawwal hijira 20 da hudu na hijira 1000 446 mun tsaya a ƙarshen babi na na na 506 akan shi za mu tashi kenan sha Allah ta'ala akan hadisi na 1089 malaki cewa babun annazar fidduri babu ya zai mana magana akan mutum ya leƙa gidan mutane kenan ka sa idan ka kalli gidan mutane ta kwana ka musallama to shi ne malin sai buɗe mana babi akan wannan kenan idan ban manta ba muna cikin dogon jeren bayanai akan abin da ya shahi neman izini izini na shiga gida da izini idan ka isko mutane yadda za ka musallama da sauransu to shi ne malar sai fara wannan babi da hadisi na 1089 ke cewa haddathana ayyub bin suleiman qala haddathani abubakar bin abi uwais an suleiman an kathir bin zaid an alwalid bin rabah أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البصر فلا إذن malaki cewa ayyub bin suleiman ya ba mu wannan hadisi shi kuma ya samu daga abubakar bin abi uwais shi kuma daga suleiman yake cewa an kafir bin zaid an walid bin rabah walid bin rabah yake cewa aba huraira allah tsara mushi yarda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala al-basra fala idna idan ido ya riga ya shiga gida to ba magana izini kenan idan ka riga ka kalli gidan mutane to babu wani magana ka nemi izini ka riga kama kanka izini shiga wannan gida a wasu hadisai manzala sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ladabi na shiga gida ya koyar da ladabi idan ka zo gidan mutane ya kamata ka yi akwai ruwa da yake cewa duk wanda ya leka gidan mutane to a tsonin idan a sa kibiya ko wani abu mai tsini a soke wannan idan nashi kuma babu wani haji da za a yi akan wannan abu da aka mai shine daidai da shi kenan shiga leka gidan mutane haramun ne qat'an a shari'a to shine yake cewa idan ido ya riga ya shiga ya leka gidan mutane to ba maganar izini da zaka nema kuma tunda ka riga kama kanka yake cewa haddathana Muhammad bin Kathir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Muslim bin Nadir qala ista'dhana rajulun ala Hudayfa fattala'a wa qala adkhul qala Hudayfa amma 'aynuka faqad dakhalat wa amma istuka falam tadkhul Muslim bin Nadir yake cewa wani mutum yazo wajen Hudayfa hudhaifa sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam sahibu sirrin rasul sallallahu alaihi wasallam wanda shine wanda abokin sirri ne na manzo sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa wani yazo ya leka gidan huzaifa sannan kuma sai yake tambaye shi in shigo anan sai huzaifa yake bashi amsa sai yake ce mishi amma ainuka faqad dakhalat idanka ta riga ta shiga wa amma istuka falam tadkhul jikinka ne kawai bai shiga ba amma idan ka ya riga ya shigo gida izinin mi kuma zaka nema haka ne yake cewa wa qala rajulun asta'zinu ala ummi wani shi kuma yake cewa shin zan nemi izini idan zan shiga wajen mahaifiyata qala sai yake ce mai illam tasta'zin ra'aita ma yasu'uka idan baka nemi izini ba to tabbas zaka ga abin da baka so wannan ya gabata a cikin babi da muka karanta na baya neman izini ga iyaye ko ga 'yan uwa idan ka shigo gida eh an ji gidanku ne suna ɗaki eh ɗakinku ne a nan ka girma a nan ka tashi to lokacin da ka mallaki hankalin kanka ka zo wannan gida ko ka zo zaka shiga wannan ɗaki to ka nemi izinin su kahin ka shiga idan ka yi sallama aka amsa ka ɗan jira a ce maka shigo su kimtsa su shirya tukwana ka shigo ku zauna tare da su saboda idan baka neman izini to tabbas za ka ga abin da baka so wannan abu ne sananne in ma takka ce wannan heka shiga amma idan yan gidanku ne kallu yayu iyaye to ka dakata har su ce maka shigo kada ka iske su a halin da babu daɗi kuma ka ji kumya saboda kana shiga idan ka iske wani halin ba su ma su ji kumya kai zaka fara jin kumya kenan dan a kiyaye kowa ya kiyaye mutuncin kowa idan za ka shiga ko ina ne to ka dakata a maka izini kwana ka shiga sallama kadai ba ta zama izini ka shiga inda mutum yake ka dakata ya ce maka bismillah kwana in yaso ka shiga wajen shi malaike cewa haddathana Musa qala haddathana Aban bin Yazid qala haddathani Yahya anna Ishaq bin Abdullah haddathahu an Anas bin Malik anna Arabiyan ata baita Rasulillahi صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب فأخذ سهما أو عودا محددا فتوخى الأعرابي ليبقى عين الأعرابي فذهب فقال أما إنك لو ثبت لفقت لفقعت عينك أنس بن مالك يكي تشوى wani mutumin ƙauye ya zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam fa'alƙama ainihu khasasat alba sai zo ya samu wata ilhuda sai zo ya ringa leƙa da idan shi yana kallon cikin gidan a nan sai manzo salallu salam sai ya ɗauki wani mashi-mashi mai kai sai nema ya tura a inda idan wannan yake kallo lokacin da ya ga alamun za a soka wani abu sai janye kan shi to a nan shi balaraban mutumin ƙauyen sai ja baya sai mazo sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mashi inda ka tsaya da na tsiyaye idanuwanka kaga wannan ya tabbatar da hadisin da ya gabata na cewar duk wanda ya zo leka gidan mutane to a tsone idan shi kenan haka shari'a ta gindaya duk wanda kama haka a shari'a musulunci kayi daidai ko babu wani hukunci da zai hau kanka a shari'ance ba a leka gidan mutane haramun ne idan ka bai shiga gidan mutane babu izini haka ma yake cewa haddathana abdullahi bin yazid qala haddathana shu'ba an ata bin dinar an ammar bin sa'd at-tujibi qala qala umar bin al-khattab radiyallahu an man mala aynayhi min qa'ati ba'in min qa'ati baitin qabla an yu'dana lahu faqad fasaqa umar bin khattabin yake cewa duk wanda ya leka gidan mutane ba tare da izini ba qabla an yu'dana lahu kahin a mishi izini sai ce faqad fasaqa haqiqa wannan yayi fasikanci bi ma'ana hali ne na fasikai lekawa gidan mutane ba tare da izini ba sai ce haddathana ishaq bin al-ala qala haddathani amr bin al-harith قال حدثني عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد قال حدثنا يزيد بن شريح أن أبا حي المؤذن حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف قال أبو عبد الله أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث محمد بن الوليد yake cewa yazid bin shuraihin ya bashi wannan hadisi yake cewa aba hayyin almu'addin haddathahu anna thawban maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haddathahu kenan thawban iya daga cikin masu hidima ga manzo sallallahu alaihi wasallam yake bashi wannan hadisi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahillu limri'in muslim baya halatta ga mutum musulmi an yanzura ila jaufi baitin hatta ya sta'adin ya zo ya ringa leƙawa gidan mutane har sai ya nemi izini fa'in fa'ala faƙad dakhala matuƙar ya leƙa to kamar ya shiga ne ba tare da izini ba haka yace kuma wala ya ummu qauman fa yahussu nafsahu bi da'awatin dunahum hatta yansarif yake ja kuma bai dacewa galiman ya ware kanshi da wata addu'a shi kadai hatta ya sari bai dacewa kenan ya ware kanshi ya ma kanshi addu'a ba tare da mamu baki ɗaya ba misali addu'a da ake allahumma hadina fi man hadait kaga wannan addu'a ce wadda ta shahi kowa da kowa amma wannan wuri akwai hadisai da suka tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da addu'o'i da ake yi a cikin sallah wanda za su kasance mutum ne kadai yake banta da su mu dauki misali addu'a da ake yi a cikin ruku'i a lokacin da suratul nasr ta sabka idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا wannan aya ta sabka tana ce ma manzala sallallahu alaihi wasallam idan cin nasara ya zo da kuma fatahu makka kaga mutane suna shiga addinin Allah group group kungiya kungiya da kaga wannan hali to fasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi domin godiya ga ubangijinka wastagfirhu kuma ka nemi gafara a wajen shi innahu kana tawwaba saboda Allah subhanahu wataala mai gafara zunubai ne Aisha Allah kara mata yarda take cewa tunda wannan aya ta sabka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar shi ko ruku'i ko sujada yana karawa da wannan addu'a yana cewa subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli tsarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata a gare shi kuma ya Allah ka gafarta mini kaga wannan addu'a ce wadda ka keɓance kanka da ita kake neman Allah gafarta maka haka nan a cikin atahiya ko kuma tsakanin sujada guda biyu akwai addu'a da ake yi rabbi gifirli warhamni wahadini wa'afini wajibirni warzubini washfini wannan addu'a ce wadda kanka kake ma ita kana roƙon Allah ya gafarta maka ya ji kanka ya baka lahiya ya baka arziki kuma ya yaulata maka duka ne addu'o'i ne wanda mutum yake ma kanshi na duniya da lahira haka nan bayan ka kare tahiya a lokacin da kama manzo sallallahu alaihi wasallam salati zaka yi addu'a ta cewa Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsari a gare ka min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wannan addu'a ce kama kanka kake bance kanka da ita ya Allah ka ina neman tsari a gare ka da azaba ta kabari da azaba ta wutar jahannama da fitina ta masihid dajjal da fitina kuma ta rayuwa haka nan yake koyarwa yake cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira kaga kalma ta zalamtu ni ne na zalunci kaina ni ne addu'a zaluncin kaina da nayi ne aikata zunubai da nake yi dan adam yana zunubai shi kuma idan ya aikata zunubi wa ma zalamnakum walakin kanu anfusahum yazlimun Allah bai zalunce ku kuku zalunci kanku saboda idan kai zunubin abinda zai je ya zo akan wannan zunubin da ka aikata kanka zai koma kanka kama duk lokacin da kake aikata zunubi akwai musibu da fitintunu da suke tunkarar mutum shi yasa ake so a ringa yawaita istighfari dare da rana saboda zunuban da muke aikata Allah ringa yahi mana ke kama nan ke kama mu da su saboda Allah subhanahu wataala na iya kama ka a duniya da zunuban da kake aikatawa haka nan kuma a lahira to sai ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi haka nan idan muka diba annabi Yunus lokacin da ya gani cewa ba sarki sai Allah ya an nasa cikin ruwa kihi ya haɗe shi daga cikin addu'o'in da yake yi wanda tasbihin da ya rike ya ta yi sai Allah ya tsiratar da shi shi ne la'ilaha illa an ta subhanaka inni kuntu mina zalimin tsarki ya tabbata ba abin bauta da gaskiya sai kai ya Allah kuma tsarki ya tabbata a gare ka ni nan ina cikin azalimai manzo sallallahu alaihi kuma ya bayar da fadaloli da yawa akan wannan addu'a ta yanda idan yana mutum yana karanta ta duk musibar da ya shiga Allah zai tsiratar da shi daga cikin ta haka nan daga cikin addu'o'in da manzo sallallahu alaihi ya koyar da mu bayan tahiya su ne irin sa Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta irin su ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ani kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn irin su Allahumma inni as'aluka bi annaka al-wahid al-ahad as-samad kaga ta kai inni as'aluka bi annaka al-wahid al-ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هكذا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم kaga duka wannan addu'o'i ne wanda kake kebance kanka da su kana neman gafara ta ubangijinka kuma kiyaye ka daga fitintunu na rayuwa kenan dan haka kebance kai da addu'a sunna ce wadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu akan ta sai dai idan ana alqunutu sai kasance kowa ne zaka sanya a ciki tunda wa'annan wurare ne wanda kowa zai makan shi addu'a a sujada a bayan tahiya ba abu ne wanda ya shahi kowa da kowa ba sai yake ta kuma wala yusalli wa huwa haqinun hatta yatakhaffaf kuma kada mutun yayi sallah wa huwa haqin me ake ce ma haqin haqin shine wanda hutsari ya matse shi misali hutsari ya matse ka kuma gashi an tata sallah sai ka ƙi zuwa kai hutsari ka zo ka shiga sallar wannan tabbas ko ƙulwan lawo liman ya ja sai ƙarin gajin haushi kana allah allah ya ƙari bare idan aka ce dogo sallah za a ja za ka shiga cikin tashin hankali damuwa kana allah allah ya ƙari ka je ka samu sula jama to kada ka shiga sallah alhali hutsari ya matse ka je ka ka yi hutsarinka to bana an yi so ka zo ka shiga sallah wannan shi ne abin da ya hidaciya da kai a hankalce kuma shi hidaciya a shari'a kuma shi zai baka dama ka samu nutsuwa a sallarka baya yiwuwa ka zo ka shiga sallah kana jin hutsari ka samu nutsuwa ba a taɓa yi ba haka nan kuma haƙinun kada ka shiga sallah alhali bayan gari ya matse ka bayan gari in ya matse ka ko zawo misali abu ne mai tada hankali sosai damuwa za ka shiga ta tashin hankali ka rasa inda zaka sa ranka to kada ka shiga sallah kana cikin wannan hali ka je ka ida ka kwana in ka zo abinda aka samu an samu fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatim wanda ka samu kai wanda kuma ya wuce ka cika amma kada ka shiga sallah kana cikin wannan hali haka nan kada ka zo sallah kana cikin sallah kana matsa-matsa na iska misali ka ci wani abu wanda riya kumbura ma ciki ka zo kana ta matsa-matsa kana kokarin ya kari abu ne wanda yana kata shi sosai a sallah to wannan shine ake ce mahakin kenan idan za ka yi sallah ka tabbatar da wa'annan abubuwan ba sa cikin damuwarka wannan shi zai baka dama sallar ka kayi ta a nitse ba tare da damuwa ba amma tabbas wannan abubuwa suna tare da kai ba ka samu damuwa ba ka samu nutsuwa ba kai sallah yanda ya dace har a samu ladan da ake bukata a samu kuma a cika dukkan sharɗin da ake so a cika shi ne ce hatta ya takaffaf har sai mutum ya sauwaƙe makan shi sai abdullahi yake abu abdullahi yake cewa wannan hadisin shi ne mafi inganci a wannan babi kenan a wannan babi abinda za mu fa'idanta su ne kamar haka kada idan ka shiga gidan mutane ba tare da izini ba mu rike wannan ka'ida kada idan ka shiga gidan mutane ba tare da izini ba kaga ido tunda aka hana ido ya shiga gidan mutane ba tare da izini ba to wannan min babi aula ya ce jikinka baki daya kenan kada ka shigo tsakar gidan mutane tukun ka ce assalamu alaikum wannan ba daidai bane ba shari'a bace idan wani yana yi ka fa- ka tunatar da shi akan cewa shari'a ba ta yarda da wannan abin da yake aikata ba idan mutum yayi diyan da kuke ka gaya mashi cewa a'a neman izini ana yin shi ne a waje to tunda kaga har shari'a ta ce har iyayenka har ƴan uwanka kannu yayu kada ka shiga wajensu ba tare da izini ba to ina ga gidan mutane wannan gidanku ne ba an ce kada ka shiga ba tare da izini ba to ina ga gidan mutane wanda ba gidanku ba muharramanka don haka sai mu kiyaye mu abin nan daga cikin kun fari da muka samu a wannan babi shine idan mutum ya ya linga leke a gidan a gidan mutane idan aka tsone mai ido shi ya sha shi ya sha duk wanda ya tsone mai ido kuma ya yi daidai in aka in kai kuma da aka tsone ma kai ka ja ma kanka kai ka sani haka nan daga cikin abin da za mu fa'idanta cewa a wannan babi shi ne leƙen gidan mutane hali ne na fasikai na mutanen banza mutumin kirki bai zawa ringa leƙe-leƙe na gidan mutane haka nan abin da za mu ƙara fa'idanta a wannan babi wannan hadisi na ƙarshe da ya mana bayanin cewa kada ka shiga sallah alhali kana matsi kenan idan muna matsi mu yi ƙoƙari mu sabki abin da yake da ya matse mu in ya so tukwana mu zo mu shiga sallah wannan shine yayi kuma shi hidaciya a shari'a Allahu a'lam mala yace babun fadlu man dakhala baitahu bi salamin babi da zai mana magana akan fadalan wanda ya shiga gidan shi da sallama mutane da yawa suna shiga gidajensu ba tare da sallama ba suna ganin ai gidana ne kawai daga daga an bude kawai shikenan sai a huce takan yi an taba ka a gidan ka zo a cike tak to ka yi haƙuri shari'a ta ce ka yi sallama da yawa idan an taba su bisa sallama sun shigo gida bisa kallon kowa bisa kawai sallama ba a yi dai an ganga kawai ka zo ka wuce ka tayyar to rashin sallaman nan ba daidai ba ne ba shari'a ta ce idan ka zo gidanka ka yi sallama malik ya ce wa haddathana hisham bin ammar qala haddathana sadaqatu بن خالد قال حدثنا أبو حفص عثمان بن أبي العاتقة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي أنه سمع أبا أمامة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة يكتوى منذ صلى الله عليه وسلم يناتوى ثلاثة كلهم دامن على الله إن عاش كفيا وإن مات دخل الجنة من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله أبو أمامة يكتوى من ذر رحمة صلى الله عليه وسلم يكتوى ما سهالي قداؤك كلهم ضامن على الله دكانسو سنادة garanti a wajen Allah cewa Allah subhanahu ta'ala zai tsare su da tsarewar shi kuma zai musu garantin dukkan fadala da daraja da alkhairi in asha kufiya idan mutum ya rayu a duniya matakar yana wannan to Allah zai kiyaye shi daga abubuwa marasa daɗi na rayuwa wa in mata dakhala aljanna idan kuma ya mutu dalilin wani abuwa da yake aikatawa Allah zai sanya shi gidan aljanna sai zano sai yake cewa na farko man dakala baitahu bi salam shine wanda ya shiga gidan shi da sallama fa huwa daminun ala Allah azza wajal to wannan yana da garanti a wajen Allah subhanahu wataala shiga gida da sallama gidanka in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ba ce gidan wasu ba gidanka ka zo gidanka ka ce assalamu alaikum wa alaikum salam sai ka wuce to wanda yake irin wannan Allah subhanahu wata'ala ya ba shi garantin tsaro a nan duniya kuma idan ya mutu zai sanya shi gidan aljanna sallama tana da muhimmanci sosai yan uwa mun karanta a babuna da suka gabata sallama abu ne wanda a gidan aljanna wadda za mu shiga insha Allah ta'ala ita ce gaisuwanmu da za mu ringa ma juna tahiyyatuhum fiha salam tahiyyatuhum fiha salam kuma ita wannan sallamai suna ne na Allah Allah subhanahu wata'ala ya sabkan mana da shi muke watsa shi a tsakaninmu wanda ma'anar shi shine aminci shine da turanci ake ce ma lafe ko fe isalu zaman lahiya aminci shi yasa a hadisi na Abdullahi bin Salam manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo garin madina da ya tsaya bayan gari kafin ya shigo garin madina sai mutane suka zo suka kewaye shi da suka kewaye shi maganar maganganun da yake musu daga ciki shi abdullahi bin salam lokacin nan bai musulunta ba sai ya zo ya saurari menene wai manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa da ya zo sai ya ji manzala sallallahu alaihi yana cewa ayyuhan nas ya ku taron mutane kaga a lokacin saboda hikima ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya san wanda suke wurin wannan ba kowa bane musulmi ba kowa bane mummuni bai ce ba ya ayyuhan ladina amanu ya kunje ku imani sai ce ya ayyuhan nas ya ku taron mutane mutane kuma idan aka ce akwai musulmi akwai da ba musulmi ba a ciki sai ce afshu salam ku wa sallama a tsakaninku wa tut'imu at'am ku ciyar da abinci wa sallu bil layl wan nas wan nas niyam ku ringa sallah daddare a lokacin da mutane suke barci idan kun aikata haka tadkhuluna al jannata bi salam ku kuma za ku shiga gidan aljanna da aminci kaga manzo sallallahu alaihi wasallam farko abin da yace yace afshu salam karshen kuma abin da yace tadkhuluna al jannata bi salam ku watsa aminci ku shiga cikin aljanna kuma da aminci sallama tana da muhimmanci sosai sai yake cewa kuma wa man kharaja ila almasjid fa huwa daminun ala Allah haka duk wanda ya tashi yayi tsarki yayi arwalla ya kama hanya da zumma zuwa masallaci yazo masallaci yayi sallah to wannan aikin da ya aikata Allah ya ba shi garanti duniya da lahira zai tsare shi kuma zai sanya shi gidan aljanna haka nan kuma yace wa man kharaja fi sabilillah dukkan wanda ya fita saboda Allah jihadi kate saboda Allah wa'azi kate saboda Allah kyautatawa zumunci kate saboda Allah duk abin da zaka yi in je saboda Allah to kai ma kana cikin wa'anda Allah ya ba su garantin kiyayewa a duniya kuma da gidan aljanna a gidan lahira yace fa huwa damin ala Allah shi ma na da garanti a wajen Allah cewa Allah zai bi duk abin da ya dace a mishi na samun alkhairi da kuma kiyayewa daga sharri duniya da lahira kenan wannan babu wannan hadisin mun samu fa'idodi wanda ni kokarin dabbaka su a rayuwarmu shine dama muhimmancin mu saurari karatun sallama a gida idan da abin mai mu kokari mu ringa yi in mun mance ma ko mun in mun tuna mu ringa kokarin koyar ma kanmu cewa akwai abin da ya kamata in yi ban yi ba bari in yi kenan mu ringa yawan yin sallama tsakanin ko da a ce wurin namu ne hakanan kuma zuwa masallaci zuwa masallaci yana da mahimmanci sosai a addini wanda shi ke ƙara tabbatar da imaninka kuma hallau ka samu ɗaukakan daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shigowarka masallaci addu'ar da za ka fara ita ce Allahumma ftahali abwaab rahmatika kama annabi salati wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma ftah li abwaab rahmatika kana shigowa kana cikin zimma ta Allah kana zama mala'ikan rahama za su sabka a wannan wuri matukar zaman da kai zama ne na karatu ko zama na zikiri za su ringa ambatanka kuma da alkhairi haka nan huta saboda Allah abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya ce ciniki ne da shi huta saboda watsa addinin Allah ko kuma jihadi ko kuma wani abu wanda da Allah ne Allah yana son bawon shi da zai tashi yayi damara ba dan wani abu saboda kawai saboda shi jihadi ne karatu ne alheri ne zumunci ne ko menene zaka yi inda saboda Allah zaka yi Allah yana son wannan sai malik ya ce wa haddathana Muhammad bin Muqatil قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة قال ما رأيته إلا يجبه قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها جابر يكتوى إذا دخلت على أهلك إذا كاشبو جن يلنك فسلم عليهم كما سلم تحية من عند الله مباركة طيبة gaisuwa ce daga Allah mubarakatan ba mai albarka ko mai daɗi kenan kaga wannan magabata sun fahimci karantarwa manzo sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shahi yin sallama kuma su ma suna kokarin tunatarwa ga na baya akan cewa ga yanda ake idan an shiga gida sai yake cewa ma ra'aituhu illa yujibuhu wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha ayan nan da Allah subhanahu wataala yake cewa idan za ku yi gaisuwa ku yi gaisuwa da mafi kyan gaisuwa aw rudduha ko kuma idan an muku kuma ku mayar sai malai yake cewa babu idza lam yadhkurullaha inda dukhulihi albayt yabitu fihi shaytan bayan malam ya kawo mana babin da yake karantar da mu akan idan mun shigo gida mu ringa ambatan Allah mu ringa yin sallama sai yanzu kuma ya kama mana babin da yake nuna mana cewa rishin ambatan Allah ga abin da yake gadarwa ko kuma rishin sallama idan an shiga gida ga abin da yake gadarwa sai yake cewa idan lam yadhkurillaha inda dukhulihil bait duk wanda zai shiga gida bai ambaci sunan Allah ba kace assalamu alaikum baka faɗa ba ya bi tufihi shaitan to wannan gida shaitan zai zamna a cikin shi ya rayu kenan rishin ambatan Allah rishin yin sallama a shiga gida yana gadar da shaitan ya zo zamna a wannan gida sai yake cewa haddathana khalifatu qala haddathana abu asim qala haddathana ibnu jurayj an abi zubair an jabir annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul jabir yake cewa naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakhala ar-rajul baytahu فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء jabir yake cewa ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa idan ɗayan ku ya shiga gida sai ambaci sunan Allah inda dukhulihi lokacin shiga gida qala shaytan sai shaytan yace la mabita lakum wala asha sai ce ma ɗan uwan shi wannan gidan wa babu wurin zama a cikin shi a gare ku wala a sha kuma babu abincin da za ku ci a ciki kenan gida ne wanda an rigaya an sami kariya kariyar mice ce ita ce sallama da ambatan Allah sai ce wa iza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi idan kuma ya shiga bai ambaci Allah ba wajen shiga qala shaytan sai shaytan ya ce adraktumul mabita haqiqa kun samu wajen kwana idan ka shiga gida baka ambaci sunan Allah ba to shaidan abinda zai faɗa ta zai ko an samu wajen kwana wannan bai ambaci sunan Allah babu kariya a gare shi yace wa illam yadhkurillaha inda ta'amihi haka nan idan bai ambaci sunan Allah ba a lokacin da zai ci abinci qala shaytan sai shaidan yace adraktumul mabita wal asha'a sai shaidan yace to madalla wannan gidan da za a shiga ba ambaci sunan Allah ba da za a ci abinci ba ambaci sunan Allah ba don haka kun samu wajen kwana ko kun samu abinci wajen cin abinci manzo sallallahu sallam ya koyar da ɗaya daga cikin yaran sahabbai yake cewa ya guna ya kai yaro sammillaha ka ambaci sunan Allah kenan idan zaka ci abinci wa kul bi yaminika ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalika kuma ka rinka cin abin da yake gaban ka wannan sune ladabba na cin abinci na farko shine ambata Allah shine bismillah ka ambaci sunan Allah lokacin da fara cin abinci idan ka manta kana cikin cin abinci ka tana cewa baka yi bismillah ba sai ka ce bismillah fi awwalihi wa akhirih da sunan Allah farkon shi da karshen shi amma ba a so ka ci abinci ba tare da ta abinci sunan Allah ba saboda kuna ci ne tare da shedan ko da a ce kana ganin kai kaɗai ka cinye tuwon kuma ka koshi amma ka sani cewa wannan abinci kamar ka ciyar da shedan ne shi ma wani kaso na wannan abinci naka wannan su ne ladabba ke na can abinci ambaci sunan Allah haka in za aka shiga gida ambaci sunan Allah daga karanci daga ciki shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sa amsa to wannan gida ya kasance cikin aminci saboda an ambaci sunan Allah wajen shiga sai malaki cewa babun ma la yusta'zanu fihi babin zai mana magana akan inda ba sai an nemi izini ba malaki cewa haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana A'yun A'yanul Khawarizmi qala ataina Anas bin Malik wa huwa qa'idun fi dihlizihi wa laysa ma'ahu ahad fa sallama alayhi sahibi wa qala adkhul fa qala Anas udkhul hadha makanun la yasta'dinu fihi ahad fa qarrab ilayna ta'aman fa akalna فجاء بعصف نبيذ حلو فشرب وسقان آه أعين الخوارزمي yake cewa mun zo da Anas bin Malik wa huwa qa'idun fi dihlizihi mun zo wajen Anas bin Malik yana zaune fi dihlizihi me dihliz dihliz anan kawai mu ce zauri shine dihliz ko kuma wata fada da aka da kawari a gidanka inda kake zama abakanka suke zawa su zama tare da kai misali ya gani ko a kofa gida ko kuma a wani soro haka kayan dai a shiga cikin gida kawai kamar mazamana ko kuma a ce fada shi na gice ma dihliz to shi da ya zo walai sama abu ahadun fasallama alaihi sahib da muka zo babu kowa a tare da shi sai wanda muke tare da shi sai mushi sallama da ya musallama kuma sai ce mishi adukun in shigo sai ce mai ka da yake ya san ka'ida ta shiga gida in ka zo gidan mutum kai sallama kuma ka nemi izini ka shiga ko ka shiga sai ana sai ke ce mishi udkhul hada makanun la yusta'adhan fihi ahad yace kai ka shigo wannan wuri ne wanda ba sai an ba mutum izini ba kawai shigowa ake a zauna in an yi sallama fa qarraba ilaina ta'aman sai kawo mana abinci fa akalla muka ci abinci fa jaa bi ussin sai za kawo mana da wani makayi kuma shine us kamar wani karaf haka da abin sha a ciki shi za shi na ke ce maƙus kamar karab ya ce bi'ussi na bidin hulwin fashari ba wasa ƙana sai zo da nabib shi nabib ana hede mu ce mai shi kawai sai dai mu ce mai shi don da nabib abu ne wanda in ya jima giya ke koma shi ne suke ce ma nabib in ya jima giya ke koma tunda ita giya ba saba ko yanzu ita jimawar ta tsamin da za ta yi shi ke meda ta giya tunda giya akwai da ake yin ta da hatsi akwai da ake yin ta da dabino akwai kuma tarizan da sauran itace yi so a sa mata alkwalin da ake sawa a yanzu amma a zamanin da su kawai jima ne take yi zauwa ne ake a cikin wani wuri a sa a tulu misali in dabino ne a sa shi a cikin tulu a zuba ruwa a yi rami sai a sa tulin sai a binne sai ta yi wajen kwana arba'in a ƙasa ta kwana a hudu ai kasan wannan ko a hili ne ai tsamin da zai ba na wasa ba ne ta kwana a hudu a dama a tace a gyara kuma a sa abin da aka salo a sake nidawa ne ta ƙara kwanaki ta ƙara tsamama to ita ce daga an sha kawai shi kenan sai gani an shiga wani yanayi a zamanin da haka suke jimawar ta shi kimiyya ta giya to kamar misali aka tace yin itacen aka gyara shi aka sami zuma da sauransu sai zama nabi ya suke ce mai nabi bisa ce mai khamar ba su ce mai giya ya suke ce mai nabi to mu kenan abin da zan fasara shi ne shi kawai sai ka musu shi hulwin mai daɗi mai zaƙi fashari ba ya sha hallo wa sakana sannan kuma ba mu wannan bari shi kuma abin da ke karantar da mu kenan idan fada ce ta zama shi ba sai an nemi izini ba idan fada ce wadda kuka saba zama a cikinta kullum kuna tare a wuri kaza anan kuke hira ku kuna shayin ku idan ka zo kai sallama magana ta kare kau zama za ka shikenan bai da hukuncin shiga gida gida ne sai ka nemi izini amma fada ita babu neman izini idan za ka shiga na malaki ta babun al-istidan fi hawani suq babin zai mana magana akan neman izini a wasu wurare na kasuwa magazan ne runhar kasuwa ce shago ne neman izini a irin wayannan wurare malaka cewa haddathana abu nu'aym qala haddathana sufyan an ibn aun al mujahid qala kana ibn umar la yasta'dinu ala buyut suq mujahid yake cewa ibn umar baya neman izini a gidaje na kasuwa bi ma'ana a shaguna na kasuwa baya neman izini idan ka zo shago ka musallama a musulunce ne magana ta kare dama don ka shigo aka yi kawai shiga za ka yi ka nema abin da ka nema kenan ba sai ka ce musu ba in shigo ko kan shigo komin babu aula a ce magazin ne shi magazin in ka zo a inda muka karanta a baya ka yi sallama ko da a ce ba kowa a ciki amma shi ma ba tsawon kai ka ce an maka izini za ka shiga tunda kayanka ne a ciki da sauransu yace haddathana abu hafs bin ali qala haddathana ad-dahhak bin Mukh- bin makhladi an ibn jurayj an ata qala kana ibn umar yasta'zin fi zullati al-bazzaz umar bin khattab eh, ibn umar hallau idan yazo zullati al-bazzaz shagon mai sai da kaya an gani ya nemi izini mine da bambanci da hadisin da ya gabata shi buyutu suk shaguna na kasuwa ko wurin huna na kasuwa shi kuma zullatul bazaz wuri ne wanda misali biro na mai sai da kaya misali wanda shi mai sai dawa zai ware wani wuri inda yake zama a nan yake lissahin duke shi ko na makamancin haka wanda ba kowa ke shiga ba to idan ka zo wannan heka nemi izinin shiga amma idan ya kasance shagon sai da kayan ne shi ba a neman izini amma biran shi inda yake amsar baki inda yake tattama wani kasuwa inda yake lissafa kudin shi inda yake kaza yake kaza kamar yadda a yanzu ne abin ya fito yini mafiya zaka samu shaguna akwai biro a ciki wani biro wanda aka ware ko misali a shugaban shagon nashi ne shi kadai ke shiga to takan yi bai so a ga wani hada-hadar da yake yi misali sai ka nemi izini ka shiga misali ko takan yi akwai da zai ne da shigiran nashi ma wuri ne kawai nashi wanda zai ringa abin da ya ga dama a ciki da tushe ɗin shi da komi a ciki kenan idan za ka shiga in kai sallama sai ya ce maka shigo ka shigo kuma a barakance ma mafi yawa in ka je wuri shago biro na yan bariki misali boss haka in ka zo ko zama saman kujera ka jira ma izini tukun ka zama kamar shi ne ka'idarsu in ka ji an tirece ka shigo biro kawai ka zo ka zama kujera ka zama daga nan ba an sa kurwa wannan yana da matsala sai ka bari ka ɗan tsaya ya ce mato bismillah sai ka zama in ka bubbuga a ce mato shigo sai ka shiga in ka shigo kuma ka yi tsaya ya ce ma zamna ka kwana ka zama to duk yana daga cikin ladabi wanda musulunci ya koyar cewa idan ka zo wajen mutum ka nemi izinin shi tukwana ka shiga kaka iske shi a halin da bai so ka same shi akwai wanda ka san bai so ya gani ka same shi da kudi a hannun shi bai so ka same shi yana rasa kudi bai jin daɗi shi yasa zan gani wasu mutanen mu ko na ƙauye ya sun laɗe sun nemi wani wuri an hudu an daidaita tukwana in ya so a yi abin da zai ya ce babu kaifa ya sta'ajin alal furs babin zai wani magana a kan ya ake neman izini ga mayaka idan an je wajensu حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي بن العلاء الخزاعي عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب قال أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة فجاء معي فلما قام بالباب فقال عن داريم نعم عن درايم قالت أتدرون فقالت يا أبا هريرة إنه يأتيني الزور بعد العتمة فأتحدث قال تحدثي ما لم توتري فإذا أوترت فلا حديث بعد الوتر wannan kuma abi abdulmalik yake cewa maula ummu miskin binti asim bin umar bin al-khattab take cewa a yake cewa arsalatni maulati ila abi huraira kenan uwar gidana ta aike ni zuwa ga abu huraira faja a ma'i sai abu huraira ya zo tare da ni falamma qama bil bab faqala an darari qalat an darun faqalat ya aba huraira innahu ya atini zawr da abu da ya zo bakin kofa shi kenan sai tsaye sai ke tambayarta an darari ita ma wannan kalma ce ta furs bi mana a adhul in shigo kenan neman izini ne ke nema a gare ta wata ba kalma ba ce asalinta ta larabci an darari qalat an darun sai take ce mai shigo turanci ne suka turanci yan iran kamar shi ne suka yi amfani da shi a nan sai suke cewa ya aba hurera innahu ya atini zaur badal atamati fa atahaddar take ce mushi ya kai abu huraira mutane masu ziyara suna zauwa wuri na ba'dal atama fa atahaddath shin idan mutane suka zo wuri na bayan dare ya tafi bayan an ci abinci an kare salloli shin ina iya zama da su mu tattauna sai ke ce mata tahaddathi malam tutiri kina iya magana da su matukar baki wutiri ba fa'iza autarti fala hadita ba'adar wutiri matukar kin yi wutiri to bai dace ake zamna kuma ki ringa hira sai ke gaya mata haka to hadisin an yi maganganu a kan shi a kan raunin shi kenan matulul in abin da ya kumsa abin da malam ya kawo shi a babin na mahallu shahid shine neman izinin da abu hurere lokacin da ya zo wajenta ita kuma sai take mai tambayoyi akan masu kamata ziyara akan tattaunawa da suke shi kuma ne ke ce mata kadda tsaya ta ringa hira bayan an riga an yi ta riga ta yi wutiri kenan shi wutiri ana itibarin shi ne a matsayin sallah ta ƙarshe wadda ga ita kawai sai barci kenan ita ce ake sanyawa a ƙarshe kurum ka tashi kai raka a guda ɗaya tak ya wadatas kana yin ta kawai barci babu wani zance kuma ko ta hira bayan shi magana ta ƙare kuma ba haramci ba ne ke da kwai minal mustahsan makruhi ne bayan kayi wuturi ka zama ka ringa hira abinda aka yi so ne amma ba haramci ke da kwai ba cewa idan ka yi hira bayan kayi wuturi ka aikata haram malai yake cewa babu iza kataba dimmi fa sallama yuraddu alayhi idan dimmi wa yake ce ma dimmi shine kafiri na amana idan ya aiko takarda sai sallama yuraddu alaihi idan za a mayar mai to ami sallama ami da mashi sallama wannan shine malaki cewa haddathana yahya bin bishr qala haddathana al-hakam bin al-mubarak qala haddathana abbad yani ibnu abbad an asim al-ahwali an abi uthman النهدي قال كتب أبا موسى إلى رهبان يسلم عليه في كتابه فقيل له a tusallima alaihi wa huwa kafir za ka ringa mai sallama alhali yana kafiri ƙala innahu kataba ilayya fa sallama alayya fa raddattu alayhi na ubbad ibn ubbad yake cewa asib al-ahwali yake cewa ya samu hadisi daga uthman an-nahdi yake cewa abu musa al-ash'ari Allah kara mishi yarda ya rubuta zuwa ga ruhban ruhbani shine shugaba na addini na yahudawa yusallima alaihi fi kitabihi a cikin littafin da ya rubuta kamar wasiƙar da ya aika zuwa gare shi yana sallama a zuwa gare shi shikenan sai anan sai ake mai idraki ake ce mishi a tusallima alaihi wa huwa kafir zaka zo ka zamna kada mishi sallama alhali yana kafiri a nan sai abu musa ya nemi kare kai sai ke ce musu innahu kataba ilayya shi wannan rubutu ya mini ya aiko mini a cikin rubutun shi fa sallama sai sallama da ya sallama ni kuma sai na mayar mai sallama faraddatu alaihi sai wannan yake ba mu fa'ida cewa a duk lokacin da wanda ba musulmi ba ya maka sallama shari'a ta baka dama ka mayar mai da sallama amma shari'a bata baka dama wa shi ka mashi sallama bai dacewa wanda ba musulmi ba kamin sallama kawai ka bi shi a turance banjur bansuwar ya wadatas amma sallama wannan ta addinin musulunci wadda ta kumshi sunan Allah wadda kuma take bayar da aminci ko kuma roƙon aminci zuwa ga wanda kake ma sallama bai dacewa kama wanda ba musulmi ba wannan kafiri baka ce mai amincin Allah tabbata a gare shi me aka kenan shine fasare kafiri ba ka gaya mashi haka nan ba amma idan shi ya zo ce maka assalamu alaikum ya maka sallama to kai in ka zo mai sallama sai ka ce wa alaikum ko wa alaika shi ke abinda za ka iya gaya mashi sannan saboda wannan ya sabo asali ne ga yahudawa na lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam idan sun zo mashi sallama sai su ce mai assamu alaika mai assam shine almaut min as-sum almaut kenan daga kalma ta asum ne shi kuma asum shine guba to idan sun zo ma manzo sallallahu alaihi wasallam sallama su hatan da suke manzo sallallahu alaihi wasallam ya mutu shi shi ne fatan saboda hasada da suke yi a kan shi to idan suka zo mashi sallama maimakon su ce assalamu amincin allah ya tabbata a gare ka sai su cinye lamurkin sai su ce assamu alaika mutuwa ta tabbata a kanka mazalasar sallam a lokacin da shi kuma ya fahimce su sai ce musu wa alaikum abinda kuka roƙa mini kuma tabbata akan ku har wata rana wani yake yake manzo sallallahu alaihi tambaya shi bai fahimci manzo sallallahu alaihi ya fahimta shi ka kadari aka yi shi sun ce assalamu alaika sai ce wa alaika mutuwa tabbata a gare ka sai ce kai ma abinda ka roƙa mini tabbata a gare ka shi wanda yake zaune yana tsammanin manzo sallallahu alaihi bai ji ba sai ce yaya zaka bashi amsa alhali fatan mutuwa ne yake maka sai ce ai baka ji wacce mai ne wa alaika ni ma mayar mai ne na cewa abin da ya roƙa ya tabbata akan shi in ka roƙa min alheri alherin ya tabbata akan ka in ka roƙa min sharri kuma sharrin kai ma ya tabbata akan ka haka ne abin da shari'a ta gindaya akan abin da ya shayi sallama ga wanda ba musulmi ba na sai ma ne yake cewa babun la yabdau ahlu ahlad dimma bis salam babu zai mana magana akan ba a fara yi musu sallama kenan wani sai kasance ba musulmi ba sai ce haddathana ahmad bin khalid qala haddathana muhammad bin ishaq an yazid bin abi habib al-murtadi an abi basrat al-giffari an nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni rakibun gadan ila yahud fala tabda'uhum bis salam fa idza sallamu alaykum faqulu wa alaykum abi busatul kifari ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa inni rakibun gadan ila yahud ni zan tahi zuwa ga yahudawa gobe fala tabda'uhum bisalam idan mun je kada ku hara musu sallama fa iza sallamu alaikum idan sun muku sallama fa qulu kuma ku mayar musu ku ce musu wa alaikum ku ce kuma abinda kuka roka ya tabbata akan ku kenan kaga yadda ake musu sallama su ba a fara musu jira ake sun yi tukwana a musu in kuma ba wanda yi sai a yi wadda kowa yake ma kowa wanzur wansuwar حدثنا ابن سلام قال أخبرنا يحيى بن وادع عن ابن إسحاق مثله وزاد سميت النبي صلى الله عليه وسلم ينان أبي إسحاق يا رويت إرم وانا حديثي يكي تيوى أما شيتاي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياجي منزول صلى الله عليه وسلم ينا فتحاك سيتي حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أبيك الطريق yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa in ji Abu Huraira yace ahlul kitab mutanen littafi kenan wannan da basu musulunta ba yake cewa la tabda'uhum bis salam kada ku hara musallama wattaruhum ila ajyaki tariq ku rinka matse su zuwa ga mafi matsi na kan hanya kenan su ba mutane bane za a ba su aminci duk abin da zai kasance nasararawa ba a mutanen da za a ba su wannan sarara bane ba har ya kai a ringa musallama yace babu man sallama ala dimmi isharatan babu zai wani magana akan yin sallama ga wanda ba musulmi ba amma da ishara حدثنا صدقة قال أخبرنا حفص بن جياد عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال إنما سلم عبد الله على الدهاقين إشارة إشارة يكي تيوى أي صدقة يكي تيوى أخبرنا حفص بن جياد شكما يسامون دقى عاصم شكما دقى حماد دقى إبراهيم دقى علقمة alkama yake cewa innama sallama yake cewa ana sallama ne addahaqin innama sallama abdullahi ala addahaqin abdullahi yana ma addahaqi shine ra'isul qarya wa man lahu malun wa iqar irin wannan manya manya na gari ruwan kafirai wanda ba musulmai ba kenan ana musallama ne isharatan da ishara kawai aka zo haka ake musu idan an shigo fada su kenan an zo wurin da su ne manya a wurin wanda kai da ka shigo kai zaka fara sallama to ba sallama za ka yi ba ishara za ka yi kenan idan ka zo a matsayin wanda shi ne isko wasu a ƙa'ida ta sallama kai da ka isko mutane kai zaka fara musu sallama to idan ba basu ne bane idan ka zo hannu kawai za ka ɗaga musu ya wadata ka sabke abin da yake kanka na'am anan sai malai yake cewa haddathana amr bin bin asim qala haddathana hammam qala haddathana qatada an anas qala marra yahudiyyun ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda ashabuhu assalam faqala qala assalamu alaikum fa ukhidha al-yahudi fa'tarafa qala ruddu alaihi ma qala anas bin malik yake cewa marra yahudiyyun ala nabi sallallahu alaihi wasallam wani bai yahudi ya zo ya huce wajen masu sallallahu alaihi wasallam ya zo huce sai sallama sai ce assalamu alaikum mutuwa ta tabbata akan ku shine assam kamar yadda ya gabata yana fadar haka faradda ashabuhu assalam sahabbai su kuma a lokacin sai suka mayar da sallama irin tamu ya suka ce bai wa alaikum salam faqala sai annabi yake ce musu qala assalamu alaikum wannan wayahu yahudan ba ce muku bai ba assalamu ce muku yi assamu fa ukidal yahudi fa atara a lokacin nan sai aka je aka kamo wannan yahuda saboda magana ce kamar zagi ka rinka mutum hatan ya hallaka sai aka kamo shi aka ce menene ka faɗa yanzu fa atarafa a lokacin nan sai i'tirafin cewa tabbas haka ya faɗa cayi assam mutuwa tabbata akan ku sai manzo sallallahu alaihi yake ce mi ruddu alaihi ma qala ba bugun shi ba za ku ku mayar mi da irin sallama dini kai ma assamu alaika ko kuma wa alaika kai ma abinda ka roka mana kama tabbata akan ka shikenan ku sake shi magircin yahuda ne bai karewa yadda suke hisin kullo da wani abu domin su cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi sun يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون أو نريتي ولو كره الكارهون ولو كره المشركون قال باب كيف الرد على أهل الذمة يا زأباس أمسى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنه يقول السلام عليك فقولوا وعليك عبد الله بن عمر yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada yake cewa innal yahuda bai yahudi idza sallama alaikum idan yayi sallama a gare ku dayan su fa inna ma yaqulu to abin da yake fada shine assalamu alayka mutuwa tabbata a kanka to idan ka tashi ba shi amsa kai kuma ka ce mi wa alaika kamar ya gabata sai ke cewa haddasana muhammad bin sabah qala haddasana walid bin abi thawr an simak an ikrima an ibn abbas qala ruddu salam ala man kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan dhalika bi anna allah yaqul wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha yake cewa ikirma yake cewa abdullahi dan abbas yana faɗa ƙalƙashin ayan nan da allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa iza huyitun bi tahiyyatin idan za ku yi gaisuwa gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha ku yi gaisuwa da wadda kasance mafificin alkhairi aw rudduha ko kuma ku mayar da abinda aka muku sallama da shi idan mutum ya ce maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah idan ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce mai wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu kenan kai ka kara mishi ma da abin da ya roƙa maka kai kada mai roƙon rahama Allah da kuma albarka tashi kenan bi ahsana minha kenan da mafificin wadda shi ya muku aw rudduha ko kuma ku mayar mai gulgudan wanda ya muku ya ce assalamu alaikum ka kuma ka ce mishi wa alaikum salam to ne sai ke cewa raddu salam ala man kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan kuma yarda sallama ga wanda ya kasance ba yahudi ne ko ba nasare ne ko ba majusi ne kenan idan sun muku sallama kada ku kyale su ku ce ba za ku amsa ba yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar aw rudduha aw rudduha ko ku mayar da ita mayar da sallamar da za a ma su wa'annan idan sun yi sallama mai cike da zalunci da tsinuwa a ciki to a mayar musu da gwalgwadon yadda suka yi sun ce assalamu alaikum ku ce musu wa alaika ya ko da a ce ya dauki irin sallaman muci ya maka kauka ce mai wa alaika shi kenan ka abin nan shi ne abin da a koyar da mu kirista ya isko ka wanda muke rayuwa da su ya maka sallama irin tamu idan za ka mayar mai kauka ce wa alaikar shi kenan ka kyale shi wannan shi ne abinda ake mayar ma da wanda ba musulmi ba amma in musulmi ne ka mayar mai gwargwadon yadda ya maka ko ka kara mashi da wasu addu'o'i a ciki na neman albarka da rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala yana takaice wannan babuna da sai gabata abinda za mu fa'idanta a cikinsu shi ne yadda ake mu'amala da wanda ba musulmi ba wajen sallama idan ka shigo wajen wanda ba musulmi ba a matsayin shi na shugaba ba sallama za ka ta addinin musulunci ba hannu za ka daga mashi idan ka gamu da wanda ya kasance ba musulmi ba kada ka fara mashi sallama ka jira ya fara maka abin da ya maka na sallama ka ce mai wa alaika idan sallama ce irin tamu ya maka in kuma irin ta tura ce maka shi kenan wannan kuma sai a je a yi ta yi amma wadda ta kasance ta musulunci ce ba a yi ma wanda ba musulmi ba ba a mai sallama wadda ta kumshi sunan Allah a ciki kuma da roƙon Allah Allah ya ba shi aminci alhali kuma ba musulmi ba ne ba shi wanda ake roƙa ma Allah ba shi aminci shi ne musulmi mai imani ko da a ce kun fasike ne mai sabo ne wannan za ka mashi wannan addu'a ta sallama wata ke cike da albarka da alkhairai wanda ba su da iyaka a nan insha Allah ta'ala za mu dakata karatu da yake nan mun dawo insha Allah ta'ala duk sati za mu ci gaba da karatu nonon littafi yana cewa mun ci ƙarfi sosai an mu ga abinda za mu samu insha Allah abinda muka faɗa dai ne Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai wannan ta mutu da gargajiya ana yi wannan ta gargajiya ce ana yi ta musulunci ce ba yi ai wannan ai ina kwanan mai fasara ta eh shi ne wai fasara ta mini ne ai ba wani yauwa wannan duka ana iya yauwa wacce ce ba yi
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
محمد صلى الله عليه وسلم
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا واعتدلوا وتراصوا واستقيموا واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر